الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يمكن أن تنبعت أريد التسعين بالإذام هو عمال عبد المجيد
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ما هي التوبة النصوح الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الإقلاع عن الذنب والندم على على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا فإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإن فإن سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة وهو من من الظلم الذي لا يترك لا لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتح- مظلمة ها؟
مظلمة مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه
kace tambaya ta 191 ma hiya taubatun nasuha menene kyakkyawan tuba ake kira da taubatun nasuha ba tubar da mutum kawai zai ce ya- ya tuba ba tuba wadda take karɓaɓɓa wajen Allah ya ce aljawab amsa hiya sadiqa ita ce ta gaskiya allati jan- ijtama'a fiha salatatu ashiya wadda ta tattaro abubuwa guda uku al'iƙla'u a nidam na harko ya bar zunubin ba yana cikin zunubin ba kuma yana ta tuba abu na harko ya rabu da shi ya rabu da wannan wannan zunubi wanda yake ci wannan mu ala alartikabi sannan ya yi nadama akan wannan sabo wanda ya faɗa cikin shi ba ya kasance ba ya bar amma yana ga dafa sun sun- sun ji daɗi ba dafa abin da abin da ya bari abin da ya fa ya yi nadama saboda shaidan ya mai talallaɓe ya faɗa Eh. kasancewa yana jin daɗin wannan zunubin da yana begen shi wannan duka yana gwada cewa bai bai bai bar shi bai bar shi ba kuma abun ihtimal ɗin ya sake dawa yana da yana da yawa da ce wal azmu ala Allah ya uda abadan sannan yayi niyya cewa har abada ba zai sake yin wannan wannan zunubin ba wa in kana fihi mazlamatun li muslimin tahallalaha min idan ya kasance akwai wani zalunci da ya ma wani musulmi no kace to tahallalaha min ya nemi yafiya ya nemi ya yahe mishi in amkana idan yana yiwa idan yana yiwa saboda me saboda wasu abubuwa idan ya nemi yahiya zai iya kawo rigima babba Eh, abubuwa ne wanda yi wanda idan suka bayyana za su iya kawo matsala babba wannan gurin sai dai ya rika mu abun da roƙa mashi wanda ya zalunta in kuma abu ne wanda yana iya maida mishi haƙƙin shi ba tare da ya sani ba ya maida mishi Eh. amma in yana iya neman eh, yafiya wajen mutumin mubasharatan sai ya nemi yafiya fa'in فإنه سيطالب ب- بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه saboda ranar tashin kiyama shi wannan mai haƙƙin zai nemi haƙƙin shi muddin dai bai nemi ba mutumin bai yahe mishi ba anan a yau a nan duniya wa yaqtasu minhu wa yuqtasu minhu la muhala za mu shi kisasi kuma ranar tashin kiyama ba makawa saboda haƙƙin wani ne ba haƙƙin Allah ba haƙƙin Allah daga an samu sharuɗan guda uku sun tabbata shi kenan shi Allah mai mai yahewa mai yahewa ne amma haƙƙin mutane dole sai sun yahe wa huwa min adh-dhulmi alladhi la la yatruku Allah minhu shay'a yana daga cikin zaluncin da Allah madaukaki baya rage ma mutum komi a cikin shi قال صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام يأتي من كان عنده لأخيه مظلمة dukkan wanda ya kasance akwai wani zalunci da ya ma dan uwan shi musulmi fal ya tahallal min to ya nemi ya yahe mishi al yawm a yau qabla Allah ya kuna dinarun a yau mana nan duniya qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham in ka hin lokaci wanda dinari ko dirhami ba su da amfani in kana lahu hasanat ukhidha min hasanat ranna abin da ke da kai shine idan yana da ayyukan ƙurai a dawo ayyukan ƙuran shi a ba wanda ya zalunta wa illa ukhidha min sayyiati akhi in ba haka ba in ba da ayyuka na ƙurai sai a dawo miyagun ayyukan ayyukan wanda ya zalunta sai a dora mishi faturiha faturihat alaihi sai a a jefa mishi a jefa mishi wa'annan wa alabta mishi wa'annan wa'annan me yake suna zunuban kenan nan duk lokacin da aka samu wa'annan sharuɗa guda uku ko guda hudu to tuba ta zama tuba na su tuba ta gaskiya kuma zai iya yiwuwa mutum bayan ya tuba tuba ta gaskiya hallau ya sake koma cikin zunubi ya dan ya sake hallau wannan ko so nawa ya in ya abun da ya sake maimaita tuba ko da so nawa ne duka sunan ta taubatun nasu eh dan wani gamin wasu kenan sai ya zo ce kai kai tubar ta kama ba ta ba ta gaskiya ba ce ka gani in kai ma dawowa kake dan haka ka sha ma kanka lafiya نعم السؤال متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس الجواب قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ثبت ذلك في أحاديث في أحاديث كثيرة فأما إذا عاين الملك الملكة و و
إذا آين الملك و إذا عاين الملكة ومن العلم
فأما إذا آين الملك و...
نعم.
وحشرجت الروح حشرية آه.
نعم ف- فحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرة النفس ساعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن
آه. يأتي متى تنقطع التوبة في حق كل كافر من أفراد الناس tambaya ta 192 eh wani lokaci ne tuba eh ma'ana ba a karɓar ta take yankewa eh, ba a karɓar wa mutum kowane kowane mutum a cikin ɗaiɗaikun mutane ba a karɓar musu tuba saboda akwai lokacin da gaba ɗaya ake done ƙohoi ƙohon tuba نعم babu zancen tuba kuma gaba ɗaya an rihe ta akwai kuma lokacin da ake rihe kowane ɗaya daga cikin mu daga cikin mutane da ake rihe mushi ƙohon tuba ma'ana shi aka rihe ma ba sauran mutanen ba نعم yanzu nan shi abin ɗaiɗaikun mutane wani lokaci ne ake yanke musu a rihe musu baban tuba نعم
ya ce ƙala Allah ta'ala innama taubatu kadai tuba alallahi lillazina ya'maluna su Allah yana karɓar ta ne ga waɗannan waɗanda suke aikata mummuna bi jahala نعم akan jahilci نعم dukkan ko da ka sani نعم jahilci ne sa kai Na'am.
kai wannan kai aiki Eh, saboda jahilta wanda kake ma laihin shi ya sanya ka wannan ka san da cewa laifi ne amma ka yi shi to jahilcin dai shine ya kai ka kamar yadda ibnu abbas ya ce ya ce sun mai tubu na min qarib sannan su tuba da gaggawa eh da gaugawa abin mai ma'ana kafin dai lokacin wannan mutuwa ta zo musu Na'am.
duka ta gaugawa ce fa ulaika yatubu Allahu alaihi Allah ya ce wannan sune wanda yake gafartawa wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne hakim hakiman kuma mai hikima ne mai yawan hikima ne yace ajma ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i anna kullu shay'in usiya Allahu bih cewa dukkan wani abu wanda aka saba wa Allah da shi fa huwa jahalatun wannan jahilci ne sawa'un kana amdan shin ya kasance da gangan ne au ghaira ko kuma eh ba da gangan ne ba kan kuskure ne duka dai jahilci ne wa in kana ma kana qabla al-maut fa huwa qarib eh wa inna kulla ma kana kuma dukkan abin da ya kasance qabla al-maut gabanin mutun ya mutu fa huwa qarib da Allah ya ce tan ya tutum ya tubuna min qarib وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله لا يقبل توبة العبد الله بيعتر والتوبة باوة يقبل إن الله يقبل توبة العبد الله أنا كر والتوبة باوة ما لم يغرغر مدن دي متوا بتزوم شام قوشيوا ثبت ذلك في أحاديث كثيرة وأن يتبت في حديث ما سوى فأما إذا عين الملك أما إذا يجا ملائكة وحج- وحشرجت الروح في الصدر وحشرجت الروح في الصدر أكا جيهو ون ري أك- أكرجي وبلغت الحلقوم تكي قوية مقوغرو وغرغرت النفس سائلة في الغلاسل ولا توبة مقبولة haka wannan gargara wannan eh, abun magagi na mutuwa ya zo ya lokacin shi ya zo eh, ya hau har ya ya zo ƙarshen wannan ɗin shi eh, wuyan shi fala taubata makbula babu mutuwa eh, babu tuba wadda ake karɓar mashi a wannan lokacin lokacin da ya ga mala'ika eh, rayuwar shi ta ran shi ya ya zo abin ga huta hina eh, a wannan lokacin wala fikaka wala khalas babu kuma damar ya ya wannan eh, ya rabu da wannan zunubin shi wala khalas ko ya abin ga eh, ya tsira daga wannan zunubin nashi eh, ma'ana ya wanke kanshi daga wannan zunubi dole wannan zunubin kenan zai haɗu da Allah bishi wala ta hina manas a wannan lokacin babu wata wata dubara ba makawa kuma abin nan zunubin nan kawai ya abin ga- ya- ya tabbata sai dai in zunubi ne wanda yake Allah baya gafarta shi kenan khalas shi kenan ya zama abin da cikin waɗanda za su dawwama a cikin azaba in kuma ya kasance babban zunubi ne wanda bai kai ga shirka ba shi kuma sai ya kasance ta hatar mashi'a وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية wannan shine fada Allah madaukaki bayan wannan aya walaysa at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba ba- ba ta ga waɗannan waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al-an a lokacin sai ya ce a ni yanzu na tuba wannan dole mutum ya tuba tun kafin eh, mutuwa ta zo mishi daga ya ga mala'ika rai ya zo makogoro shi kenan ko ya tuba tuba ba sai ba saboda shi an rike mai babu babin tuba Mm. Mm. Ah, ba dai sai ne. ai tuba ita ma aiki na kwarai na kwarai ne Allah yana son duk lokacin da shedan ya ma mutum ta lallaɓe ya faɗa mutum ya koma ga Allah
السؤال متى تنقطع التوبة عن أمر الدنيا؟ الجواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغير وغيرها وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه أه؟
قبل المغرب قبل نعم قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل
wace tambaya ta 193 mata kan kafa tauba min umrin duniya آه.
Eh, wani lokaci ne tuba ke yankewa daga wannan duka dukkan abin mutane gabaki daya نعم a cikin wannan wannan alge kohar tuba gabaki daya duniya wa duniya gabaki daya jawab ya ce amsa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbik ranar da wasu ayoyi na ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai a ran nan bai amfaninta lam takun amanat min qabl wadda a can baya bata yi imani ba sai ran nan da ta ga wannan aya da ce ta ta yi imani to imani bai amfaninta aw kasabat fi imani ha khaira ko kuma ta yi imanin amma bata aikata wani alkhairi a cikin imanin ba amma mutum ya ce kawai ya ce ya yi imani amma babu sallah babu azumi babu babu komai eh kenan ya ce ran nan ya tuba ya bar waɗannan abubuwa wannan bai amfani shi وفي صحيح البخاري أكيد صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقوم الساعة إيه، قيامة بتا تاشي حتى تطلع الشمس من مغربها أصير أنا تقول له دقا وهادتا فإذا طلعت وراءها وراءها الناس إذا تقول له متى نسك جنتا سك جنتا دقا يما آمنوا أجمعون دكان سيستي سن إيماني وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها wannan ko lokaci ne wanda imanin rai bai amfaninta a wannan rana in can baya ba ta yi imani ba sai rannan ne za ta ce ta yi imani to bai amfaninta wa qad waradat fi ma'anaha ahadith kathira hadisai masu yawa sun zo a cikin ma'anar wannan an jama'atin min as-sahaba daga jama'a eh, masu yawa na sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo alaihi salatu wasalam في الأمهات وغيرها أتكن الأمهات أمهات سوني من يمن يلتتفه كما سو بخاري دا مسلم دا أبو دا سوى كتابة أمهات وقال صفوان آه، ابن عسال رضي الله عنه صفوان ابن عسال رضي الله عنه يتي سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي يا جماعة عليه الصلاة والسلام إن الله فتح بابا قبل المغرب sai Allah ya buɗe wata ƙofa ta nan wajen mafaɗin rana arduhu sab'una aman wannan faɗin gu- wannan hanyar nan faɗin hanyar ta hiyar shekara saba'in ce Eh, wannan ko babin menene littaubati babe ne na tau- na tuba la yughlaq babu rihe wannan baban hatta tatlu al-shamsu minhu sai radda rana ta fito daga wannan baban da wannan ƙofa ƙofar a mafaɗin rana take haɗinta ta hiyar shekara shekara saba'in nan ƙofa ta wadda take mafaɗi daga radda rana ta fito ta nan wajen shi kenan rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa sahahu ya ingantar da shi wannan sai ibn majah fi hadithin tawil a cikin hadisi wanda yake mai tsawo
karanta wannan yana da sauri Mm, wannan mu bar shi a sati mai zuwa da akwai tambaya game da a sai ummahat su ne manya-manya abin da littattafai uwaye kama manya-manyan littattafai wanda su ne usul kama bukhari muslim abu dawud wanda suke ruwa da sanadi inda ake ɗaukowa ta ba sanya cikin umma sai dai a cikin usul usul su ne duka littattafai wanda suke masu sanadi masu koro hadisai da sanadi su ake kira da al'usul masadir al'asliya al-masadir al'asliya masadir far'iyya kuma su ne wanda wanda ba sa koro hadisai da da sanadi kamar su ibn kashir su arba'un na nawawi su riyadu salim duk wannan ba ba masadir asliya bane ba masadir ne far'iyya ko wasiqa yasa an kana takhrijin hadisi baka cewa akhrajahu ibn hajar fi bulugh al-maram ko nawawi fi riyadu salim a'a nawawi shi ma ya ida da ƙarshe yana faɗin wanda suka suka fitar da hadisi a cikin littattafai na wannan masadar na asali da duka suna ciki dukan suna shiga ko na kahurci ne shi ma lokacin mutum ya ga mutuwa yana da damar ya tuba haka yin zunubi ne shi ma yana da damar ya tuba tun kafin ya ga mutuwa in ya ga mutuwa babu zancen tuba sai wannan babu na jama'a ga baki daya wanda idan rana ta bullo daga mahaɗarta wannan an rihe kowa babu zancen tuba kuma ba wannan nasuh daga abin ga nasiha ne nasiha shine tsantsanta abu ya ake a nasiha saboda me yasa saboda shi mai ma nasiha so yake ya tsantsantar da kai ya raba ka daga daga aibi ka zama ka zama tsantsanka daga nasuha abin ga nasiha ne nan tawwa wadda akwai nasiha tuba da akwai nasiha a cikin ta eh to eh da tawbatu nasu tawbatu nasuh zai zo ba idan mudaf da mudaf ilayhi ne kamar yadda da malamai suka malaman wannan idan mata ibn adam in kata anhu amalu illa min talat wancan da ake cewa wa sadaqatun jariya sai suka mai da shi mudaf da mudaf ilai wa sadaqatu jariya sai suka ce da kyautai wannan yarinya ma'ana mata shi yasa da ake ba da sadakar mace ita kuma sadakatun jariya sifa ce ba idafa sadaka wadda take gudana jariya jariya abun ga sifa ce ta abu wanda yake gudana tajri min tahtiha al-anhar ana abun ga koramai suna gudana kenan korama sai a ce jariya eh haka yana zuwa jariya abun ga abun ga yarinya ana kiranta jariya kamar wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam sa'ala al-jariya aina Allah ya tambayi yarinya ina Allah ya a sama ya a fi kafa ina ha mu'mina ba sai suka mai da shi idafa kyauta ta yarinya maimakon sadaka wadda take gudana wannan ina ne muka tsaya